أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أبا بدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله
akwai tambaya نعم wata baiwar Allah ce suna tare da mai gidanta to sai mahaifinta ya biya mata aikin hajji na sauke farali kuma ba ta taba zuwa ba to shine shi kuma mai gidan nata sai ce bai yadda ba to shine take neman fatawa akan cewa tana ganin kamar farali ne kuma ba ta da tunanin ko Allah zai kai ta wata shekarar ko za ta ƙara samun damar to me hukuncin hakan ta yi mishi biyayya ko kuma ta bijire mishi ta je ta sauke faralin آه ياك- شي بابا يبيع هشيمة
yawwa ko Gaskiya ne.
sai zama daidai Mm.
amma idan mijinta ya ƙi yadda ta je ta yi haƙuri allah ya ba da dama wata ran ta je don ba za a yi ba za a yi ɗa'a da sai'a ba Mm.
ba a yi ɗa'ar allah da sabawa allah eh ta yi haƙuri saboda bai kamata ta ce za ta wannan ba ta tafi in ya da uzuri ta lallaba menene uzurin in ma ta damuwa ce in ma na abu daidai ta tafi dai da izinin zai fi Allahu eh, saboda muhimmancin aure kamar biyayya iyaye ne ai farari farilla ne amma yin uba ko uwa ya ce ba za ka je ba ai dole ka haƙura sai dai a lallaba kawai saboda bai kamata ba ne a je a yi ɗayar allah kuma a fita cikin sabonsa wacce ta fita ba izini in ta tafi ta gama aikin allah bai karɓa ba ai kaga ba a samu nasara ba Mm, allah ka ba mu dace kuma shi ya kamata ya yi haƙuri ya daure ya cije ya bata ma wata damuwa ne ya haɗe ya dubi allah don ta je ta sauke farali kawai ya kamata ko ya waje ba ya yi haka don kar ya zama ya janyo mata garari tun da mace an ce in ta fita daga gida babu izini tana gamuwa da la'antar allah da la'antar bayansa to kaga ai sai ya kautan mata da wannan in ya kamata ya zama wajibi in kuma da wasu manya su tilasta masa lalle ya bata dama ta je ta sauke farali dan ɗaya da barkunan musulunci ne muhimmi ne amma in yaki ba za ta yi tawaye ba
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي kalu sai waɗannan mutanen masu sihiri da fir'auna ya kira wanda suka yi sahu-sahu sai suka ce to ya kai musa ka zaɓa yamma ka fara jefar da sandanka mu ga yadda za ta yi ko kuma mu mu kasance mu ne farkon wanda za mu fara jefar da sandan dukan mu
قال بل ألقوا Mm.
فإذا حبالهم وإسيهم يخيل إليه من سهرهم أنها تسعي Eh, kala sai ko annabi musa ya ce bari ku bari ku ku fara jefarwa ku jefar ku fara sakin naku fai za a yi balu'un siyahu wata tsawo a sai ga shi da suka jejjefar da wato eh, yayin nan sai igiyoyin nasu da sandunan da suka jejjefar sai ya zama to ya fahilu ilai yana riyawa a gare shi min sihirin saboda sihirin su sai annabi musa ya dinga ganin ta annaha hakika waɗannan igiyoyi da sanduna ta zama manya-manyan macizai kuma ta sa tana ta tafiya tana ta jan ƙasa
فأوجس في نفسه خيفة موسى sai kenan shi kuwa wato take sai annabi musa ya ji ya yi shi'uri a cikin zuciyarsa a ransa sai tsoro wato ya kama shi sai ya dinga shi'urin tsoro a cikin ransa shi annabi musa sai ya dinga tunani wannan sihirin nasu kai kafa ya zo ya fi karfin abin da yake tare da shi na mujiza ko ko a sai ya dinga jin tsoro kada ya zamanto wannan abin da suka yi na sihirin nan ya zo ya zamanto masu imani daga wajensa masu yanke wanda suke so su yi imani kuma kar su ƙi yin imani قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
Allah ya ce da shi muka wato ainihin muka faɗa da Musa da Allah kada ka ji tsoro hakika kai kai ne maɗaukaki a kansu da samun rinjaye.
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah ya ce wato ainihin a ka jefar da abin da yake hannunka na dama shine sandar ka kakka ba mu jefar da ita kai ma inda suka jefar ita sandar taka za ta haɗi ɗaya abin da suka aikata na sihiri za ta zama macijiya ta haɗe duk abin da suka zo da shi wato inna ma a takaice dai sana'u kai da sahib sun aikata wato ainihin kaidi ne kawai suka ainihin na sihiri suka yi karkaji komai ba jinsi ne daga sihiri wala ya fulhu sahiru shi ko mai sihiri baya samun rabauta haisu ata inna duk ya je da sihirinsa zai zama ya bayyana ƙarya ne فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى take da wato masu sihiri suka zo sanda ta annabi musa ta zama maciji ta haɗi ɗaya duka macizansu da yawa tunda idan ka lura idan za mu yi lissafi masu sihiri da suka zo su saba'in da biyu kuma kowane ɗaya da sanda da igiya kowa ya jefar da sanda da igiya suka zama macizai to bibi so saba'in da biyu in ka buga zai ba mu nawa ɗari da arba'in da hudu to shi kuma tasu sandar guda ɗaya ce da ya jefa ta ta dinga haɗi da ya sai da ta haɗe wa yannan sandunan da wannan macizan nasu faɗe ɗari da arba'in da hudu duk sai da sanda na musa da ta zama maciji sai da ta haɗe su ta kuma dawo ta girgije ta zama yar siririya yadda annabi musa yake dafa ta saboda haka nasara sai ta zama ga da suna ganin haka su kuma sun san wannan ba sihiri ba ne wannan mu'jiza ce aikin wannan na Allah ne ba dabara ba ne ba irin nasu ba ne take suna ganin haka sai masu sihiri sai suka farfada suka sunkuya a ƙasa suna mayi su yin sujada ga Allah gaba ɗaya suka yi sujada sai suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa kai mu mun yi imani da ubangijin haruna da ubangijin annabi musa sun yi wannan ko a gaban fir'auna
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبكي sai mu a fir'auna da ya ga haka suna sun mamance da shi imani kai da ya shige su kawai sai suka yi sujada suka mika wuya ga Allah suka ce ce a hakun yi imani tun ba muku izini ba na gayyato ku in kawo ku nan za a yi abu da harka da ku kuma ku rabu da muku yi wani imani ba ba mai muku izini ba kawai imani da shi tun da ba nan muku izini ni firawuna ba muku izini ba gare ku kuka yi imani to na fahimta innahu hakika shi musan nan lakabiru ku shine babban ku malamin ku ne allazi allamakum sihira shine ya sanar da ku sihiri dama can kuna da alaka da shi ba sani ba lalle ko zan yanyanke hannayenku da kuma wato kawahuwan ku mai khilafin na daga sabani in yanke hannun dama in bar in bar kafar dama in yanke kafar hagu kuma in bar hannun hagu wale usalliban lakum sannan kuma da sannu bayan na halar da ku da yayyanke jikuna ku a bisa sabani san sassoke ku fi juzu'in na hada cikin kututturan itatuwan nan na dabino sassoka ku a kai in na muku haka wala ta'alaman na ayyuna ashaddu azaban kwa yi sani wanne ne ya fi tsananin azaba ni ko ubangijin su musa wa abka wanne ne kuma fifi dawamar da wahala
قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
sai sai ko suka ce da ya faɗa musu haka sai suka faɗa su masu sayari imani in ya samu fashi kenan ba sauran kama kama ko wani shakka in ka ana shakka ana inda inda imani bai samu ba ne to wannan bayan allah da imani ya same su suka ce to ai mu ba za mu zaɓe ka ba ya kai sarki firauna lan saraka ba za mu zaɓe ka ba alama ta ana min albayyana ce a bisa abin da ya zo mana na daga dalilai bayyananu a bisa gaskiyar musa da kuma kadaitowar ubangijin da ya aiko shi wallazi na mun yi rantsuwa da wannan da ya kage mu ya halarce mu da ba mu ko kuma shi ya zo mana da abu shine allah tabaraka wa ta'ala faqadi aikata ko ka hukunta ma anta qadhi abin da kake wato ka so ka aikata sun rantse da shi ubangiji allah da ya aiko annabi musa sun imani da shi kuma shi da ya halice su to tun da mun zaɓi allah abin duk da za ka hukunta na hukunci da azaba da kisa duka je kai ba ma tsoronsa faɗaɗe ma an taƙa zai imani ya cika ka gana inda inda ana tsoro ana gudu babu shi ne yawwa inna ma a takaice dai taqdi hadhihi alhayatid dunya wannan rayuwar ta duniya ai karewa take za ta kare kuma baka zo ka kashe mu ba za mu tafi za mu bar duniya ne saboda haka abin da kake so ka yi ka yi yanzu inna إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ce hakika mu dai in ji wannan saharatu fir'auna don suka ce amana bi rabbina mun yi imani da ubangijinmu Allah kowa ya san Allah take sun yi usuli kai ka ce sun shekara ma da Allah amma take a nan sun tabbatar sun yi imani da ubangiji Allah shine ubangijinmu mun imani da shi da ya gafira lana hadayana domin ya gafarta kusakuranmu da muka yi na shirka da cuta da zalunci duka muna roƙo muna so Allah ya gafarta mana ne wa ma na alaihi kuma don ya gafarta mana bisa abin da ka tilasta mana a kansa ya kai fir'auna min sihiri na daga sihiri da kasa dalle muka san sihiri muke aikata shi wallahu ubangiji Allah khairu shine mafifici daga gare ka an bawa ne ya fi kai amma koma me shine mafifici wa buka shine kuma mafi wanzuwa an azaba ce zai yi in yayi ita ce wanzajiya ga wanda ya sabe shi إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا innahu haƙiƙa lamarin da sha'anin man ya ci rabbahu wani da ya jawo ubangijinsa mujirman yana mai wato zalincin kansa yana mai kafirci shine mujirmi mai laifi shine kamar fir'auna kenan da waninsa fa inna lahu jahannama haƙiƙa jahannama ya tabbata gare shi la ya mutu fiya ba zai mutu a ciki ba balle ya huta da azaba wala ya ba zai kuma rayuwa rayuwa mai daɗi ba
ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى amma wanda da ya je wa ubangijin salahira a halin kasancewarsa yana mumini kada amila salihan hakika ya aika a kan amila salihati ya aikata ayyuka na kwarai ya sauke farilla da nawafilu da ya yi to faulaika waɗancanan ka lahumul darajatul ula darajoji madaukaka sun tabbata a gare su a aljanna Allah majalna minhum جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى daga darajojin shi ne Allah ya ce jannatu adani aljannatun zama wato ai shi ne wato tajiri min tatiyalan haru da wato ainihin koramai take ta gudana wato ta ƙarƙashinta halidi na fi ababen dawomowa a cikinta wa zalika wancanan ka kuwa jaza wa man tazarka shi ne sakamakon wanne ya tsarkaka zuciyarsa daga barin shirka
ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا ce تخشى ainihin walakar hakika musa Allah a wahaina ila musa mun yi wahayi zuwa annabi musa alisiri mai wadi ka yi yanke tafiyar dare da bayina ma'ana ku bar misira Eh, ku tafi da kai da iyalanka da waɗannan da suka yi imani ku maza maza ku bar misira saboda sharrin fir'auna wadarib lahum tariqan in kuka fito za ku tafi ku shiga wato ainihin kogi na nil ka buga musu tafarki a cikin kogin ka daga sandanka ka doka tsakiyar ruwan teku filbari a cikin wato wannan ruwa ya basan zai zama busasshe wajen ku taka ku shige tsakanin ruwa da ruwa ku tafi la ta khafu barkan kada ka ji tsoro da kai da sunan riska wai fir'auna zai biyo ku zai riske ku ko zai kama ku ko a wala taksha kada ka ji tsoron kuma nutsewa a ruwa kai da jama'a ku ba za ku nutse ba cikin kudurar Allah فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
فأتبعهم فرعون سيدعنا موسى يبقى أمرنا الله يزو سكا زو باكين تيكو نيل سولة جماعة سا سكا إيماني دشي بنو إسرائيل da waɗannan masu sihiri su saba'in da biyu jama'u ne da yawa da suka bi suka fito tun da an kayar da fir'auna ba shi ba nasara ya ji kunya kuma ga shi abin da annabi musa ya zo da shi ya kayar da masu sihirin duk sun faɗi ba nauyi su ko masu sihiri sun samu imani da baiwa daga allah sun yi imani sai wannan dibet da aka yi sai ya karfafa annabi musa kuma lamarin allah da tauhidi sai ya karfafa sai allah ya mai wahayi su bar garin saboda zai ci shirya musu makira da makirci gashi kuma da mulki su fita yace in suka tashi fita ma Allah ya gaya musu su shiga ta ruwa kan ma su fito ta hanyar da za a bi su to shi ne Allah ya ce idan ya je wajen ruwan ya doka sandarsa ya yi hanya ruwa zai hanya zai yi bango ya bushe nan ruwa nan ruwa bango ka taba ganin garo ruwa to nan aka yi shi kuma wajen zai taka busasshe babu tabo za su shige idan ka ga haka ku shiga kai da jama'a ka karkari tsoron fir'auna ya biyo ku kar ku ji tsoron zai zo ya riske ku ya kama ku sannan kar ku ji tsoron ruwa zai zai zai haɗe ku ko kuma za ku nutse Mm-mm. shikenan yadda Allah ko ya faɗa fatima um fir'auna bi junudi sai fir'auna ya biyo annabi Musa da rundunarsa shi ma bai zauna ba ya biyo su da ya ga ruwa fir'auna ya tsage annabi musa sai shiga sai cayi wannan ruwan da ya tsage ba musa ya tsage wa ba musa talaka shi da yaransa ruwa su ya tsagewa shi fir'auna su ne manya saboda aka teku ta bude ta yi hanya ya ihu ya tsalle ce mu aka tsage wa ruwa shi annabi musa ya shiga suna ta kallo annabi musa yana tafiya yana ta daidai tsakiya sai firawuna ya ce a shigo kawai sai suka shiga suna tafiya ruwa suna dariya ana nuna isa ai firawuna allah ne gashi na ruwa ma ya yi hanya to tun da tsari irin na allah sai da nan musa ya je tsakiya sannan firawuna ya taho yayin da annabi musa da jama'arsa suka haure suka shige sannan fir'auna da jama'arsa su kuma sun zo tsakiya faga shehu min al-yamma ma ga shehu subhanallah sai ruwa ya haɗe da sai suka zo tsakiya kawai take aka nutsar da su wa aballa fir'auna sai fir'auna take ya bata wa kaunahu da jama'arsa baki da suka suka shiga ruwa suka nutse dama sun riga ya kirawo su ya bata ya batar da su kan bautarsa Eh, yana kiran su ya bata ya batar da su saboda me ya kira su su dinga bauta masa wa ba hada firauna ya bata da jama'a sa ba su shirya tuba har kuma ga karshe ya zo to a lokacin kaga ai da Allah ya ga mana da yaga karshen ya zo ai ya nemi tsira ya nemi ya mika wuya ko la ilaha illallah wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya hana shi sa ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa fir'auna fir'auna fir'aunan sa yana da fir'aunoni guda uku kowane fir'auna ɗaya nasa ya fi fir'aunan musa dubu sharri sabu jihal ne to fir'auna ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama don tsananin tsaurin kai da fir'aunancin da kafircin da za a kashe shi a badar ba wasiya ya bayar ba cewa an ma ya faɗi ga yadda za a kashe shi in an yadda zai ba da sako a gaya wa ma'aiki addininsa sun ki kuma yanzu ƙinsa yanzu suka fara in dai an yadda za a isar da wannan yana yana yin ta jadidin kafirci amma fir'auna da ya ga ruwa ya banko zai haɗe da shi ba imani ya fara zai ba la ilaha illallah zai amana bihi banu isra'il Allah ya ce a yanzu firawuna ya cika bakinsa da tabo allah bai karbi wannan ba na gargara ne to kaga a nan ka san fir'aunan annabi muhammadu ya fi fir'aunan musa tsaurin kai subhanallah to wannan abin kenan ga shi halaka ta zo dama karshe ake ci eh fa ga shehu min al-yamma ma ga shehu kuma gashi sun nutse kasan Allah sai kuma gashi fir'auna ya bata ya batar da jama'a sa ba su shirya ba su shirya tuba an tabbatar musu da rasin shirya sun tafi ba daɗi Allah ka kiyaye mu na'am
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى
yace wato ainihin a ya ku bani isra'ila kadan jana kun min aduwakum hakika ku sani mu muka tserar da ku daga makiyanku shine fir'auna bai ruɗe ku ya wahalar da ku ya batar da ku ba kuma bai kama ku ya kashe ku ba sannan wa wa'adna kun janiba dhul ayman kuma muka yi muku alƙawari a gefen wato dutsen nan na dursina na dama ma'ana za ku je ku haɗu da musa muka ce ma'ana za ku taho tare da musa ku zo janibin dur zai karɓo sabo daga allah za ku rako shi kuna masu imani da shi tare za ku taho alƙawarin da allah yake nan da su yawwa in kuka taho tare si za ku tsaya annabi musa kuma ya karbo allana a taura wa zanna alaikum almanna wassalwa da kuka taho kuma misali kuma muka sauka wannan abubuwa aka kuma sauka muku da mannu da salwa shine abinci ne kifi ne da gasashe da ɗan raguna gajeru gasassu nunannu na abinci da ake ta saukan musu da shi Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya faɗa musu abubuwan ni'ima da ya musu ya musu alkawari su tafi tare da Musa zuwa ganawa da Allah sannan kuma kafin nan ya sauka musu da mannu da salwa to ya aka yi كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى Allah ce ku ci wato daga daɗaɗen abin da muka arzuta muku na ni'imomin nan wala ta ɗagau kada ku yi ɗagawa ku shishigi ku yi kafirci ku kafirce wa ni'imar Allah ku dai gode wannan kuma dai haka fa in kuka yi haka abin da aka ce kar ku yi na kafircewa da ɗagawa fa ya hillu alaikum gazabi Allah ya ce sai fushi na wato ya sauka a kanku wa man ya'lil alaihi gazabi wannan ko fushi na ya sauka a kansa kowaye faƙar hawa hakika wannan ya halaka domin ya ya sulmiyo zuwa cikin azabar Allah wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah ce hakika ne ubangiji lagafarin wallahi mai yawan gafara ne liman taba ga wanne ya tuba ya bar bautar wani Allah wa amana ya imani ya kadaita Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai da Allah tabaraka ta'ala ya umarni da shi abin da ya wajabta sun mahtada sannan kuma ya shirya ya zauna a kan shirya har zuwa mutuwa to wannan hakika gafara da rahama ta tabbata gare shi wa ma a'jalaka an qaumika ya musa menene abin da ya gaggautar da kai ne daga barin mutanen ka ku zo wajen mi'adi don karba a taura ka bar su ka taho ya kai musa Allah ya ce ga shi ya gaya mana cewa ko kuwa an naku janubu ɗin laimani za ku taho tare da musa mun yi muku wannan alkawarin za ku taho tare don musa ya karbi a saƙonmu kuma kuna tare da shi to nan musa sai ya tafi to abin da ya faru na tashin hankali abin da ya faru na rigima a baya musa samiri ya zo da abin da ya haifar da matsala to shine ne Allah tabaraka ta'ala ya ce da nan Musa menene yasa ka kai gaugawa kai yo gaba ka bar mutananka
قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال إيش يا أبني الله هم جمعون عندنا برسو أولئي على أثري suna dab dab dab da sahuna ne ma'ana suna biye da ni za su shigo ne na to da su suna baya na ban yi nisa da su ba to me yasa ka gaggauta ba ku to tare ba sai ce wa ajilta Allah na gaggauta ilaika zuwa wajen ka ne rabbi ya ubangiji Allah litarba domin ka ƙara yarda gare ni akan yardar da kai da ni ka yarda da ni ka bani manzanci da sabo na ta yi kace mu taho kuma tare da su zaka bani sabo shine ne maza ne gaugawa tahowa don tsananin yarda da karɓar umarninka don na yi gaba gaba don ka kara min yarda da ka kai min din nan ya ubangiji abin da ya janyo na basu kenan قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أمرتم أن يحل عليكم غضب أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ishe wato ainihin Allah ta'ala sai ce to da ka taho ka bar su din to fa inna haƙiƙa musa Allah ƙarfatan na ƙaumaka min ba'dika mun fitinanci jama'unka bayanka ma'ana aka rarraba kawunan suka rarrabu wa adallahum samiri sai kuma samiri musa samiri sai ya batar da su subhanallah shine sai nusar da su kawai su rabu da allah musa su bauta wa gunki faraja musa ila qaumi sai nan musa ya dawo kaga allah ya bashi labari tun kafin bai dawo ba ma sai ko ya dawo shi annabi musa zuwa jama'unsa gadban yana mai tsananin fushi wato saboda ainihin abin da ya ji asafan mai kuma wato ainihin bakin ciki kala sai ce ya kaumi ya ku mutane na alamu yarkum rabbukum shin yanzu ubangiji Allah bai muku alkawari wa'adan alkawari hasanan kyakkyawa ba cewa ku zo ku to tare da ni zai ba ku attaura da hukunce-hukunce ku tsaya dai akan tauhidi a faɗa la alaikumul ahadu shin yalla daga fari na wajen ku ɗazu-ɗazun nan kuna ganin na daɗe ne rabuwa ta mu ta nisa ne am arattun koko kuna nufin an ya hila alaikum garabun min rabbikum fushi daga ubangijinku kuke so ya sauka a kan ku shi sa kuka yi wannan abin da kuka yi fa halaftun mau'idi kuka kuma saba wato ainihin alkawarin nan da muka yi da ku na cewa za ku taho ba za ku ƙi tahowa ba ku biyo ni kuka ƙi biyo ni kuka zauna kuka yi bautar ɗan maraƙi.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
الله تبارك وتعالى sai magana da bakinsu suka ce wato musa ma a halafna ma'o'idaka bi malkina ba mu bar mun saba wa alƙawarin nan naka tafiyar da za mu yi ba da ra'ayinmu ko da wato ikon mu ba mu muka yi ba walakin na sai na cewa da mu umirna auzaran an ɗora mana nauye-nauye min ziratul ƙaumi na daga kayan adan nan na mutanen fir'auna faka zafna sai muka jefar da ita wato da umarnin ainihin shi musa samiri don muka bar wannan faka zalika haka nan kuma alƙas samiri shi ma sai samiri ya jefa mana wato ainihin abin bautawa shine kamar yadda ya inganta shi samiri firauna ne ya raine shi irin jefaffen ɗan nan ne ɗan daji allah tabaraka wa ta'ala ya sa jibril yana rainansa jibril ne ya raine shi sai ya zama shi ba manzo ba ne amma yana ganin jibrilu yana ganin kuma duk motsawa ta jibrilu to sai abin da jibrilu ya hau sahun taguwar da jibrilu ya hau sai samari ya gani sai ya ɗebi ƙasar da ya ɗebi ƙasar shine sai ya saƙa ya kwaɓa sai mai da wannan kwaɓaɓɓiyar ƙasar ɗan maraƙi ɗan saniya ɗan ƙarami shi kenan sai ya dinga kuka saboda ɗibar ƙasar kofatan dokin da jibril ya hau albarkar wannan ƙasar sai samiri ya gina cikin ɗan maraƙi kuma ya zama to ya mike yana kuka yana da rai sai ya gaya wa mutanen annabi musa da za su je da shi miƙaci wajen karɓo a taura ku kyale musa ga babban ubangijin musa ma da ubangijin musa ma wannan dan maraƙin shi ne ubangijinsu duka sai suka rudu kawai ba a harajar lahum ajilan sai ya fitar musu da dan maraƙi dan ƙarami jasadan jiki mai mai da nama da gashi gashi na dan maraƙi lahu huwarun da sauti tare da shi yana kuma sun ga ya kwaba ƙasa ɗan maraƙi ya tashi shi kenan sai suka koma wajen sakasar ɗan adam da sai ya ga an burge a zo da abin gwaninta ba da haka bokaye suke cutar mutane ba sai ka je gurin boka sai ya haka sai ya ga kwai shi kenan sai yadda aka yi kudi ko sai abin da aka karba ko kwakwari yana girgizawa sai ka ga kwai baka ko kuma kai kake dan nema dan wani abin da za a dan samu na kashewa ya zo ya maka haka ya maka haka ga gwaloli na zuba sai imani to haka samiri ya musu suna ganin wannan to kuma kaga jibrilu mala'ika ne ba adamu annabi ne in dangane da daraja ta manzon Allah ne jibrilu ba komai ba ne amma ga samiri ya yi tawassuli ya kwashi kirbayar ƙasar dokin da jibrilu ya hau sa'un wajen ya kwasa don darajar jibrilu allah ya bashi ya yi hakan to na ganin manzon allah isa kullum mutum zai nutsu ya ga daraja annabi ta fita in ka kama kafa da annabi komai allah yi maka zai to ga shi ne sahun dokin da jibrilu ya hau to shi kuma shirya ta allah ce jibrilu shine mai kai sako duk amur da na hayu shi ke kawo manzon Allah da sauran manzanni baki ɗaya jibrilu ne ga shi ya raini yaro ya girma yaron ya tashi ya zama kafiri ya kafurtar da bayan Allah ya zama tataccen makiyin Allah magani musa kenan musa samiri amma ga kuma fir'auna da ya fi kowa kin Allah wanda dan fajirci har yace shi ma Allah ne shi kuma ya raini Musa Musa dan Imran shi kuma ya zama mursali dan ka san Allah shi yake abin da ya so inda za a ce ya kamata ne ko ya cancanta da sai Musa da Jibrilu ya raina ya zama mursali tunda shi ke kai risala gurin manzanni to ba dan yaron da ya raina ba sai ya bashi ba da kuma yin kamata ne ko cancanta ne da musan da fir'auna ya raina sai ya zama babban makiyin allah ko shi sama bukari yake cewa don ka gane kudurar allah yake cewa wa musan lazi rabbahu jibrilu kafiru wa musan lazi rabbahu fir'auna mursal wannan aikin allah ne saboda ka nan musa ya dawo shi kuma ya gama kera musu wannan faƙalu ta suka fada wato haza mutu samiri da ya ce kai haza ilahukun wannan shine ubangijin ku wa ilahu musa da ubangijin musan ma a musa ba ce da wani ubangiji ce fanna sai ya mance ni da wannan shine babban musa bin cewa yi sai ja hankalinsu ya zuba Allah ka kiyaye mu
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا نعم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون shin babu suna dubawa ne da wannan ainihin dan maraƙi da ya kera musu ainihin la yarju ilayhim qawlan baya juya musu da magana idan suka yi masa shi dan maraƙin sai dai ga shi nan yana kamar an yi shi ne kamar irin a ce bebi da aka sa mata ya batir in aka danna mata batir za ta ta kuka in an kashe sai ta daina ai ba ta san ana wani abu ba ga dan maraƙi yana o sai su ge sannan dan maraƙi ga san suna yi ba dan maraƙi shi ne Allah ce ba sa gani ba ya mayar musu da zance in Allah gaske ne ba sai ya ce in ba ko kuma kai ma sannu ba ya mayar musu da zance wala ya mulku lahum darran ba ya kuma mallakan musu wato ainihin abin da zai cuce su mana abin da zai tunkuɗa cuta daga barin su wala nafa'al wala abin da zai janyo musu wato ainihin samun amfani shi wannan wani irin Allah ne ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
annan ne a lokacin sai annabi haruna wala ƙarƙara lahum haruna shi haruna yana nan ya bar annan musa ya bar haruna ma bai tafi da shi ba saboda haka ya bar haruna da jama'a shi haruna aka bar wa mutanen su gaba da bautar allah kuma za su biyo adam musa daga baya tare da cewa kuma Allah alƙawarin da yi da Musa tare za su taho sai annabi Musa don ƙoƙarin ya ƙara samun yardar Allah sai ya yi gaba ya ce to Haruna sa taho tare kaga wakilin da aka bar wa jama'a kenan Haruna a yi a bihi a tsare ɗin nan to shi fitinan nan yana nan don haka ko a gida ne haka samu da wani dan fitinan ne a ƙasa ƙasar nan sai abin da Allah yi shi ba shi aka bar wa alifanci ba amma fitinan ne ne a'a ba wanda ya ɗora masa komai to shi ne ya janyo wannan abin duk da ya faru to shi ne wani Allah ta baraka ta'ala yake cewa haruna sai ya gaya musu da ya ga matsalar ta kai cewa ya ku mutane ni da aka bar ni da ku na fahimci hakika fitin tumbe an fitinance ku da ɗan maraƙi kun matsabin ɗan maraƙi ya kuna bauta masa wa inna rabbakum rahmanu hakika ubangijin ku baki ɗaya shine ubangiji mai rahama fattabi'uni ku bi ni fa cikin bautarsa mai ta bauta wa Allah ba ɗan maraƙi ba kar ku yaka wa ɗi'u amri ku bi umarni na abin da annabi musa ya banna a kai suka kai haruna ka rabu da mu sai suka ce rabu da mu lan nabra alayhi waqifina ba za mu kushe ba muna durkushe muna masu bauta ga ɗan maraƙi ya za a yi abu gashi yanzu na aka yi shi da kwaɓaɓɓe ƙasa yana motsi yana yi ka ce ba za mu bauta man ba shi ba ne allah kuma ga samiri ya ce shi ne ma allah duka har musa har allah musa mu ka rabu da mu ba za mu kyale bauta masa ba za mu ta bauta masa hata yarda a ile na musa har sai musa ma ya dawo ya same mu muna bautar dan maraki tunda shi ne allahnsa shi ne allah allah nasa shi ma musa in ya zo zai ba mu goyon baya ne za mu ta yi sai musa ya dawo subhanallah قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري كسب النبي الله سبحان الله sai annabi musa ya rikice haruna ya gaya ma bala'in da ya shiga da rigimar da suka yi ta yi sai ya ce kai haruna tsaya me isa da kaga mutanen nan nawa sun bata suna bautar wani Allah mai ya hana baka biyo ni da sauri ka kira wani ba kai ma fa ina ganin ka saba umarni na umarni na ka saba da ka biyo ni baka zauna tare da su ba da sai mu dawo mu zo mu san yadda za a yi a hana wannan bautar bautar wannan amma sai ka zauna ka bar su suna ta yin bautar wani Allah baka biyo ni ba
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
to da nan musa ya zo ba kawai zama yana magana da haruna haka da haka ba a sai da ya kama gemunsa da hannunsa na hagu ya kamo kan haruna da hannunsa na dama ya jawo yake masa magana na isa ba ka bi ni ba shi ne sai annabi haruna ya ce ya kai dan uwana ya ce kada ka yi kamu da gemu na ka kama min kai ka kama min kaina don aibu kar kai min haka ni na ji tsoro ne da in biyo ka ko in ce ban yarda in tsaya cikin su ba an ta kula ka zo ka ce farrakata haruna ka rarraba baina bani isra'ila kar in wani abu ne ka zo ka gana rarraba kansu in na biyo ka wasu za su biyo ni wasu za su tsaya jama'a za su rarrabu abin da na tsoro ke na yasa na tsaya da su ina hana su ba su hannu ba a nan akwai fahimta cewar rarrabuwa ba ta da kyau ta ina ake tare a haɗa kai kar a rarrabu kan wani ya nan wani ya nan to gudun kar zo ta wasu su gani wasu su tsaya kai kuma ka fahimci na rarraba maka kan jama'a yana ta bayani annabi musa na gumi annabi musa yana makyarkata sai haruna ya hutar da kansa ya ce walantar ƙwaƙƙauli wannan batun ni nake amma na san ba za ka saurari zance na ka kiyaye shi ka gane abin da nake nufi ba
قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي sai annabi musa kuma ya waigo ya kallo dan ta'addan ce kai kuma me za ka faɗa samiri da kai wannan aikin me za ka gaya min me ya batunka sai samiri ya ce ni basurtu na gani da malamin suru da abin da ba sa gani abin da na gani su ba sa gani ina ganin jibrilu to muna nan bayan katif sai jibrilu ya zo ya shige akan doki ji samiri sai ce faƙabartu ƙaburatan min asirin rasul sai na damƙi turɓaya damƙa ɗaya daga cikin wato ainihin sahun kofatan dokin manzo shine jibrilu fana bastu a sai na watsar da ita na zana wato surar wato ɗan maraƙi a cikin ƙasa na kwaɓa wakazalika sawwalat li nafsi haka raina ta kawata min ne kuma dai haka sai na tayar da dan maraki kuma na mayar musu da shi Allah amma raina ne ta sawwala mun haka nai قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنهرقنه لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا sai annabi Musa ya ce da shi da ya faɗi komai bai rufe ba haka raina ta kawata min ne kuma na sai annabi musa sai game da matsala shi kuma ga annabi musa ce to tafi ka bar wajen mu annabi musa ya kore shi ka tafi fa inna laka fil hayati ka zamanto cikin iya tsayin rayuwarka an ta kula la misasa sai ka je ka tafi iya rayuwarka kana faɗa kana babu jin daɗi da sanyi a zuciyarka haka za ka tafi kana ta yi ma'ana kaga la'anta ta zo karka kusance mu ka yi nisa da mu kai ko ba za ka taba jin daɗi a ranka ba kai da kanka za ka dinga faɗan babu daɗi babu daɗi wa inna laka haƙiƙa a gare ka akwai mau'idan wani alkawari daga ubangiji da zai maka azaba lan tukhlafa ba za a saba wannan alkawari ba idan ya zo allah zai damƙe ka tunda dai ka faɗatta bayan allah to abin da za ka je ka gabu da shi kenan za ka samu matsala a rayuwarka kaga la'anta ta zo an kore shi zancen jin daɗi ko sanyin zuciya to ba kai babu shi sannan idu ba zuwa ilahika ubangijin naka wanda ka kera musu allazi zarta alaihi akifan wanda ka zamanto ka dawwama kana mai bauta a gare shi ka sa wasu suke bautarsa lanuharriqannahu gashi muna masu kona shi lalle za mu kona shi ka kalla aka babbaka masa wuta aka kone dan maragin aka tishe shi sun lanunansifannahu fil yammi sannan kuma za mu watsa garinsa akan wato tekun nan na nil nasfan watsawa shine aka nike shi aka nike annabi musa da shi da haruna da sauran mabiya suka dinga kwasar tokan ana watsawa ana busawa cikin ruwan teku ya zamanto shi allah da kace gashi babu kai kuma ka je kai ta la ta kula la misasa ka tafi ka je kai ta wahala allah ka kiyaye to kaga yadda aka annabawan allah suka ta gamuwa da yan iska suna la'anta suna korasu aka wani yan allah ma da yawa ga sanan a cikin waliyan ma ko dana ake wasai sai dai mu masu munafincin su ta za ta kula lamisa sakare kai ta wahala Allah ka kiyaye mu
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ainihin wato annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma ilahuku hakika ubangijinku ya ku bayi Allahu Allah ne allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani ubangiji abun bauta da cancanta sai shi wasu a kulla shayin ilimin shi na yawalci komai da komai da sani ya kewaye akan kowa kazalika haka dai na ƙusu alaika mukan ƙasanta a gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama minan da'ima ƙasar na daga labaran waɗanda suka rigaye ka ne daga al'ummatai da kuma manzanni faƙadatai naka hakika musa allah mun baka min ladunna daga gare mu zikiran an bato shi ne alƙur'ani da wa'azi mu muka baka shi mana arada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra da ne ya bujire daga barin alƙur'ani da jin wa'azinsa da aiki da shi da imani da shi to fa innahu haƙiƙa wannan yahmilu wuzran zai zama yana dauke da nauyi na laifi yawmal qiyamati rana alqiyama khalidina fi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla masu kin imani da alqur'ani suna masu dawamuwa a cikin wannan wato bakin ciki na rana alqiyama da daukar nauyi da zunubi ana masu dawamuwa ne a cikin azabar Allah wasa lahum himlan haƙiƙa wato nauyi na wahala da azaba ya munana gare su yau alƙiyamata rana alƙiyama
يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا haƙiƙa ranar nan ranar da ake busa nan fahu yawan nan fahu ranar da muke yin busa fisuri cikin wato ainihin kaho busa ta biyu da za a tashi wani shirul mujrimina za mu tashi mujirmai su ne mushrikai yau ma izin ranar nan zurkan suna masu loko da baki na ido da fuska ana ganin su ana tashi su zaka ga ido ya loko ya baki fuska ce baki irin alamar cewa sun yi mushirka sun yi iskanci kenan ita za mutum baki ya loba ido ya yi kwari kashi baki kirin zurkar kenan alamar su kafin ma a danke su kenan azan Allah wa jarana ya tafafatuna bainahumu illa bithumu illa ashra sai suka zama suna ta maganganu a tsakaninsu da shawarwari da kace na ce kai ai ba mu zauna a wannan duniyar ba ma an gama zaman duniyar kwanakan duniya ɗan kaɗan hamma an zo ga shi hamma an tashe mu ba mu zauna da yawa ba fa illa ashirin sai kwana goma haka suke cewa wai wato zaman da suka yi a duniya ma ashe ba yawa wasu kuma suna fassara cewa dan zaman da aka yi a kabarin nan ba yawa kwana goma kawai aka yi fa a kabari kaga an tashi ashe ma tashin ya zo نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
الله يجي واتو أمين نعم موسى الله أعلم مني ما في سنة بما يقولون da abin da suke faɗa wannan mutane a wannan rana yanzu ya ƙulu a musal'um yayin da kamantarsu suke faɗa ɗariƙatan wato tafarki ne a ciki cewa wannan ya ce kaza wannan ya ce sai wasu daga cikin suke zuwa da wani magana kuma a ciki sai kai in labistum ai ku da kuke zancen kwana goma kuka zauna a duniya ba ku zauna ba illa yamma sai kwana ɗaya ai kwana ɗaya kuka yi a duniya saboda ƙarancin lokacin da matsowar abin duk wannan daɗewar da ake gani ana cikinta a duniya mutum yana shargalle abin da ya ga dama da an kifar da shi an gama alkiyamar ta zo ana tashi za ka ga kamar ɗazu-ɗazu ne mun koka shekarar dubu ma to saboda haka yan uwa sai imani Allah ka bar mu gama lafiya kuma Allah ya bar mu da annabi shine Allah ya ce wato yasalunaka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutanenka suna tambayar ka wato ainihin anil jibali a bisa duwar wasu wai abinda ya je wannan wato ba'arin yahudawa ne a madina suka zo aka haɗu aka da kuma ƙoraishawa suka aiko da tambaya nan daga maka suke shiryo sharrin da rashin ladabin sai a zo a samu yahuda sai a je a tambayi manzo Allah to da yake ce ku tambaye shi ranar alkiyama an ta tashi wai totuwar wasu ma za su rugurguje ku tambaye shi me yake nufi ne ku tambaye shi akan duwar wasu mana ranar alkiyama an tsan tashi ya za su yi yasalunaka alal jibali wai ya duwar wasu za su yi ranar alkiyama Allah ta warko sala sai ce faɗi gare su ka ce ya musifu harabi nasfal ubangiji na Allah zai nikar da su ya busar da su kamar kura su zama kawai iska ɗaya sannan kuma zai batta wato ainihin ƙa'an azube safan ko a shimfiɗa ce lebur da ƙasa duk dutse ta wargaje ta nike ta zama gari kuma garin za a yi lebur ɗinsa da ƙasa azumi ka gaya musu haka Allah zai yi da duwar wasu tun da sun tambaye ka annabi kuma Allah ne mai ba da amsa la tara fi a iwajen ba za ka ga kuma wani karkace karkace ba a cikin duwar waɗanda aka nikar da su aka yi lebur ɗinsu da ƙasa ba za ka ga wani rami ya kwallo ba a wannan nan dutsen da ya zuba ya fi yawa ko garin dutse na a'a lebur ne suke yi ba za ka ga wani wato ainihin rami ba wala amatan ko kuma ka ga wani amatan shine tudu a ce nan an zubar da garin dutse da yawa nan kuma ya yi rami shine wato wajen wala amatan babu rami babu tudu inda Allah zai zubar da dutse kowanne daga cikin duwar waɗanda Allah tabaraka ko ta'ala ya nikar ranar alkiyama aka kuma tabbatar da wato sheke su aka watsar da su akan ƙasa za su zama sun yi lebur ne da ƙasa babu wani waje da za a ce nan ya tudu ko nan ya kwari saboda kudura irin ta Allah. Alhamdulillah.